Don haka barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci za a saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المكزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مغلاق الوجود من كنز الأمائب المحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أو قدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فائدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفائدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد خليلي إن أردت بلوغ قصدي وإدراك المنى وزوال فقري وترجو أن يكون لك افتخار وتسمو على الثريا برفع قدري فأكثر من صلاتك والسلام على المختار قل بكل فخري أيها مسلمين ما sauraronmu maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah idan muku manta ba muna bayani akan ayyukan maulidi mun yi magana akan haɗuwa ƙabilu daban-daban domin zumunci a cikin soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka yi magana akan aiki na biyu na maulidi shine karatun alkur'ani sannan muka yi magana akan cewa aikin maulidi na uku shine yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din nan da ake yi to akwai kuma salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake so in mutum ya zo wurin maulidi ya rike carbinsa ana bayani akan darajojinsa shi kuma yana taimai salati to wannan salati din mun yi bayani duka har ta kawo mun kawo salatul fatiha lima a gulika muka ce za mu fassara domin yan uwa musulmi su ji ma'anan ta salatul fatihi domin su fahimce ta da kyau mun faɗi cewa allahumma dinnan na farko ta dunkule haruffa ne guda biyar al'alifu wallamaini walha'u walmimu kowane abu daga cikin asiraran addini baki ɗaya ya shiga ciki basmala da asiranta suna cikin allahumma fatiha da asiranta suna cikin allahumma salloli biyar asuba azhar la'asar magriba isha'i suna cikin allahumma shika-shikan musulunci guda biyar suna cikin allahumma hukunce-hukuncen addinin musulunci guda biyar suna cikin allahumma fada fada fada na ubangiji guda biyar suna cikin allahumma hahutul aliyati lahutul azamati jabarutul izzati malakutul rahmati nasutul akadasi sannan zuciyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyar suna cikin allahumma annafsu alqalbu al'aqalu arruhu as-sirru sannan bayan nan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala guda biyar da ke cikin fatiha suna cikin Allahumma. Allahu, Ar-Rabbu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku. Sannan sunayen manzo Allah sallallahu Alaihi guda biyar suna cikin Allahumma. Sayyidina Muhammadin, Al-Fatihi, Al-Khatimi, Al-Nasiri, Al-Hadi. suna cikin Allahumma saboda haka wannan kalma Allahumma ita ake kira ahadiyatul jam'i ahadiyatul jam'i a cikin ta akwai dugon ilimi akwai dugon rayuwa akwai dugon iko akwai dugon nufi idan bawa mai salati ya zo zai karanta salatul fatiha lima gulik ya ce Allahumma to hakika ya faɗi komai da komai mafi yawancin mutane in sun ce Allahumma to kaman za su faɗa wa Allah bukatu ne shi yasa suka kira Allah da sunayen shi duka za su faɗi damuwansu Allah gidan haya Allah kuncin rayuwa Allah makiya Allah ina son aure Allah ban da abinci Allah ban da riga Allah ban da abin hawa Allah ban da kaza Allah ban da kaza to amma abin mamaki shi wannan da ya ce Allahumma bayan ya kira Allah tabaraka ta'ala da sunayensa baki daya ashe ya kira shi ne domin neman taimako daga Allah tabaraka ta'ala me yasa yake neman taimako yana so ne Allah ta'ala yana ibance shi a cikin abin da ya ɗora mai na haƙƙin salati bisa masoyi mafi girma ubangiji tabaraka ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi bismillahir rahmanir rahim inna Allah wa mala'ikatahu ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato Allah tabaraka ta'ala ya ce ku sani cewa Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kodan da kuka yi imani kuma ku yi salati gare shi ku sallama masa sallamawa to da mumini mai salati ya karanta wannan aya shikenan sai ya ce Allahumma wato ya kira Allah da sunansa baki ɗaya me yake so yayi yana so ne ya gaya wa Allah tabaraka ta'ala cewa bai da iko wannan salati da aka ce shi fa ba zai iya ba bai da iko a bisa karanta wannan salati wadda aka ɗora masa cewa ya aikata kuma Allah ya riga ya faɗa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗorawa rai abin da ba za ta iya ba sai dai abin da za ta iya duk abin da kaga Allah ya ɗorawa rai za ta iya ɗauka ne to sai ce Allah ni fa wannan salati ba zan iya ɗauka ba saboda ka Allahumma ma'ana raja'atu ilayka ya rabbi ɗaliban min fadlikal amini wa karmikal azimi an tanuba anni fi ma kallaftani niyabatan kama a naftani fi tilawati alfazi hazihi salati fanub anni fi tausiri jami'i ma yastahiquhu sallallahu alaihi wasallam ala yadi fadlika ma'anan Allahumma kenan ma'ana ya Allah ga nan fa na dawo na sake dawowa wurinka ya ubangiji me ya dawo da ni wurinka na dawo ne ina nema daga falalanka ga mammiya da karamcinka mai girma kana ibance ni a cikin abin da ka ɗora min cewa inna ibance ka a cikin yi wa annabinka salati a cikin karanta lafazin salati ga annabinka so da Allah kana ibance ni a cikin sadar da dukkan abin da annabi ya cancanta na haƙƙi a hannun falalarka ni ba zan iya ba ya Allah shi ne ma'ana daga cewa Allahumma ɗin nan to bawa ya yi saranda kenan ya ce shi ba zai iya ba sannan Allah ina so ka sanar da annabinka sallallahu alaihi wa sallam cewa ni masoyinsa ne bawansa ne hadiminsa ne bambaɗansa ne saboda haka ina so in mar salati amma ba zan iya ba na yi guntu na yi kaɗan na yi gajere na yi tsugul akan in iya yi mai salati saboda haka Allah ina roƙo kai ka na ibance ni kai salatin sai ka danganta min sai a kai mai sai a ce ni na yi kuma salatin salatin ka da daddiya daga gare ka wadda za ta dilmiyar da dukkan abin da annabi ke da shi na haƙoƙi a kanmu mu bayi salatin ko mai girman ƙadari da mikidari salatin ka wadda kake mai salati da ita a cikin azaliyarka da daddiya ba irin wacce ya karanta mana mu yi ba wadda kai kake yi shi ya ce mu yi kama sallaita ala ibrahim to kai kuma muna so kai masa wadda kake masa wadda ta dace da shi ba irin wadda kai wa annabawa saboda Allah tabaraka ta'ala ya yi wa annabawa salati to mu ma Allah ya mana balle annaba huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nuri saboda ka Allah wannan salati da muke so kai wa ainur rahmatir rabbaniya ba kama sallaita ala Nuhin ba, ba kama sallaita ala Ibrahim ba, ba kama sallaita ala Musa ba, ba kama sallaita ala Isa ba, a haƙa ƙadrihi wa miƙidari azimi muke so. Ma'anan salli azim wa adim kilafatahu ala sa'ir zarratil khalqi anka niyabatan anna shine ma'anan salli wato ma'ana Allah ka girmama ka kasaita ka kamba annabar rahama sallallahu alaihi wasallama da girman da idace da shi a wurinka Allah ka dawwamar da halifancinsa a kan dukkan tarsashin ƙwayoyin zarra na halitta baki ɗaya kuma salatin daga gare ka na'ibanci a wurinmu mu muna na'ibantar ka ne a matsayin salatin amma salatin kai ne kake yi sai ka raba mana sai mu ce mu ne muka yi domin annabi ya so mu domin ya ubangiji annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kyautata mana matuƙar kyautatawa ya taimaki iyayenmu ya taimaki matanmu ya taimaki iyayenmu ya taimake mu ya taimaki rayuwarmu saboda haka mu mun gajiya daga sanin girman kadarinsa ballantana mu iya yi masa salati yana faɗa mana da kansa yana cewa la ya arifuni haqiqatan gairu rabbi yana cewa li waqtun ma allahi la yasauni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun saboda ka Allah abin da muke roƙonka ka sakanta mushi mu ba za mu iya ramawa ba ya mana abin da ko za mu ƙarar da numfashinmu ba za mu iya saka mushi ba amma Allah kai za ka iya saboda ka mun dawo da salatin wurinka ka ce mu yi amma mun sake dawowa Allah ka saka mushi amma sakamakon in an bashi sai a ce mu ne muka yi mushi Allah in ka tashi yi mai salatin ka yi masa irin wanda zai yardar da shi ya sa wa zuciyarsa natsuwa da jin daɗi da walwala kuma salatin da zai biya dukkan haƙoƙinsa a kanmu wannan harfa guda biyu salli ana kiransu harful muttasili walla muttajalli wannan sadin sunansa harful muttasili wannan lamun la muttajalli ko kuma ka ce harful munfasili walla mutajalliyati a nan ne suwa suke cewa ittihadal madani waqta lafal ma'ani ma'ana Allahumma inni as'aluka bi jami asma'ika al-husna kullaha ma alimtu minha wa ma lam a'lam an tufida min hadrati hahutika al-aliyati fuyurata rahmatika ala hadrati sirri nabika al-mu'azzami ma'ana ya Allah ina roƙonka da sunayenka baki daya kyawawa waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba Allah ina roƙo ka kwararo kwarare na rahamarka a bisa halarar asirin annabinka abin girmama daga halarar hahutukal aliyati ya Allah ina roƙonka ka kwararo kwararan ma'arifarka a bisa halarar ruhin annabinka mai girma daga lahutukal azimati Allah ina roƙonka ka kwararo kwararan nafahatinka a bisa halarar hankalin annabinka mai girma daga halarar jabarutukal izzati ya Allah ina roƙonka da sunayenka baki ɗaya daga kwararo kwararan mauhibarka daga halarar malakutukan rahmati a bisa halarar zuciyar annabinka mai girma ya Allah ina roƙonka da sunayenka baki ɗaya waɗanda na sani da wanda ban sani ba daga kwararo kwararan gafararka daga halarar nasutikal aƙadasi a bisa halarar nafsin annabinka mai girma wannan shine salati ƙwaya ɗaya ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة haka annabi ya ce duk mutumin da ya mun salati kwaya ɗaya to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai mar salati goma to kaga wannan salati goma nan shine wannan bayani kaga hadarorin Allah guda biyar zuciyoyin annabi guda biyar to su ne za a hada da hadarorin ubangiji da kuma zuciyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a kwararo maka alkhairansu da madadinsu shine wanda ya mun salati ɗaya Allah zai mai goma ma'ana kenan wato ma'ana da hahutun Allah da lahutun Allah da jabarutun Allah da malakutun Allah da nasutin Allah da sirrin manza Allah sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa da hankalinsa da kalbinsa da nafsinsa za su kwararo maka dukkan arzikin duniya da lahira kaga gabiyar shan gabiyar nan tilka asharatun kamila man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biya ashara shine ma'ana da haka ma'anan Allahumma ya Allah ina roƙonka da sunayenka baki daya salli azim wa adim kilafata sayyidina Muhammadin ma'anan sayyidina shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da muka ce shugabanmu mu suwa mu ma'asharar makhalukati wal mukawwanati bil idlaqi min al arshi ila al farshi wato shine shugabanmu baki ɗaya tarsashin dukkan ababen halitta da dukkan ababen kasantarwa baki ɗaya ba a rage komai ba tun daga al'arshin Allah har zuwa shimfiɗar ƙasa da abin da ke cikin ƙasa annabi shine shugabanmu domin ya zo a hadisi ana sayidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhra wato ni ne shugaban 'ya'yan adamu baki ɗaya ranar alkiyama ba alfahari ba to mu kuma ai mu 'yan adam ne kuma ya faɗa ce shi ne shugabanmu saboda haka shi yasa muka ce sayyidina wannan hadisi muslim ya rawaice shi da abu dawud sannan imamul bukhari ya rawaice hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidun nasi yawmal qiyamati ni ne shugaban mutane ranar tashin alkiyama saboda haka mun tabbatar mun yadda ba ma kokonto annabi shine as-sayyidul mu'azzamu war rasulul mukarramu sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wurin salati bamu ce Allahu salli ala Muhammad ba muka ce sayyidina sayyidina Allah ka girmama ka kambama ka kasaitar da shugabanmu ka dawwamar da halifancinsa ala sa'ir zarratil khalqi anka na'ibanci da halifanci da ka bashi ne shugabance mu Allah kar kai juyi a ce yau wani ya hau Allah bashi shi kadai ya tai domin ko adali ne wabke dinahu bi dawami duniya kullahu Allah ka dawamar da addininsa matukar duniya tana nan to addininsa ya zama shi ma yana nan Allah kada ka sallada ma'abota addininsa wanda zai cutar da su ko kuma ya tauye imaninsu ko musuluncinsu Allah ka tufatar da shugabannin al'ummarsa kamban girma da buwaya Allah ka bambance su ta hanyar kulawa da zaɓi da yadda akan dukkan sauran halitta wannan shi ne malam sayyidina Muhammadu lokacin da mai salati ya ce Allahumma kamar yadda muka faɗa ta tattaro harufa guda biyar al'alif wal lamain wal ha'u wal mim saboda haka ta tattaro dukkan asraru da anwaru da ulumu da ma'arifu da awarifu da lada'ifu da haƙa'iƙu da daƙa'iƙu da raƙa'iƙu da mawahibu da dukkan imdadatu da fituhatu da fuyudatu da kushufatu da qurbatu to tunda kuwa Allahumma ta tattaro waɗannan asirai sai mai salati ce salli ai kwarara su ya Allah wannan asirai da wannan Allahumma ta ɗauko Allah zuba su duk abin da yake cikin wannan harufa na asirai tun daga hahutu lahutu jabarutu malakutu nasutu Allah kwarara su ala janabi nafsi sayyidina Muhammad Allah ka zuba su duka kar ka rage komai a bisa janabin zuciyar shugabanmu abin yabo sama da ƙasa ka kwararo su a bisa zuciyarsa ka kwararo su a bisa hankalinsa ka kwararo su a bisa ruhinsa ka kwararo su a bisa asirin ruhinsa annabi shine as-sayyidu sallallahu alaihi wasallam ma'anan sayyidu khalifan Allah a cikin tekuna biyu alwujud wal adam manzo Allah shine shugaba halifan Allah a cikin kogin samuwa sannan a cikin duhun rashi shine khalifan Allah a cikin hasken samuwa annabi shine khalifa a cikin duhun rasuwa annabi shine khalifa yana shayar da rashi a cikin ilimin Allah da rashi yana shayar da wujudu da hasken samuwa niyaba daga shugabancin Allah yasa wata rana an ce masa anta sayyidu ya rasulullah ya ce bal Allahu huwa sayyid kai shugaba ne ya ma'aikin Allah ta ku bar wannan zancen Allah shine shugaba dalili shugabancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'ibanci yake daga siyadar Allah na'ibanci ne ainihin shugabancin na Allah ne kuma Allah ya bashi saboda haka fa kullu man kana Allahu lahu sayyidan ja'ala Allahu Muhammadan alaihi salatu wassalam sayyidan lahu duk wanda ya yarda Allah shugabansa ne to ya sani Allah ya dauki annabi ya sa shi shine na'ibansa a cikin wannan shugabanci ba mamaki dan uwa musulmi ne tambaya ce a to ai san da annabi zai koyar da salatin cewa ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid a wata riwaya Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ali Ibrahima wa salli alaina ma'ahum wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك علينا معهم أو رواية شواي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukka waɗannan riwayoyi baki ɗaya ba inda annabi ya ce ku ce sayidina to ku me yasa kuke cewa sayidina kuma shi annabin sallallahu alaihi wasallam da zai koyar me yasa shi bai sa sayidina din ba har ma ya ce la tu sayyiduni kar ku shugabantar da ni dalili dan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani har makiyansa sun san tsananin kankan da kansa tawazu'insa kullum girman Allah ne a gabansa shi girman Allah ke gani bai ganin nashi kuma baya son yabo bai son ziga bai son a dinga faɗin maganganu haka na kirari haka a gabansa domin manzo Allah sallallahu alaihi yana tarbiyyantar da bayi ne to amma duk da wannan tawadu'i da wannan kankan da kai sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisi ya ce ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban 'ya'yan adamu sannan ya gaya wa jikansa al'imamu da Hassan ya ce inna bini haza sayyidun kun ga ɗan nan nawa wata rana shugaba ne sannan ya gaya wa sa'ad ibn mu'az yake gaya wa jama'ar sa'adu cewa qumu ila sayyidukum ku tashi zuwa shugabanku to idan mai salati ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad to ya sadar da umarni imtisalil amri ne wannan abinda aka yi masa umarni yayi amma idan mai salati ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to shi kuma wannan yayi ladabi ne to kuma malamai sun yi sabani wai shimbun umarni ne yafi ne ne ko ko ladabi ne yafi wanne ne yafi duk abin da aka yi maka umarni ka aikata kawai ko ko a'a akwai mahallin da ko an ce kayi kar kai saboda ladabi sai su ba suka ce lallai ladabi ya fi falala akan bin umarni aka ce me yasa za ku ce haka suka ce dalili shugaban musulmi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar Siddiku Allah ya kara mar yadda wata rana wani uzuri ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sulhun waɗansu jama'a lokacin sallah yayi aka zo aka gaya masa ya ce ku ce Abubakar ya muku sallah to sayyidina Abubakar Allah ya kara mar yadda ya fara sallah kenan sai annabi ya shigo cikin masallaci shi kuma ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam in har ya zo wuri in dai zuciya akwai haske da natsuwa dole ta gane ya zo banda kamshinsa yanayin yadda wurin zai ladabi da yadda wurin zai natsu sai sai na bakar yana gaba yana limanci amma ya gane annabi ya shigo kawai sai ya janyo jikinsa da baya da baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa a ci gaba ci gaba da sallah ci gaba da sallah ci gaba ni ma zan shiga sahu sai na bakar bai ji ba kawai ya fito ya zamo jikinsa ya dawo cikin sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba yayi wa mutane sallah to bayan an idar da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto mutane ya juyo sai ya ce sayyidina Abubakar ya Aba Bakrin ma mana aka hina ashartu ilayka lam tusalli bin nas haba Abubakar me yasa ne ka yaya ina ce baka kai mutane sallah kake kai musu sallah ka fito ka dawo sai da ni na shiga gaba sayyidina Abubakar ya murmushi ya ce ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله yace ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba a ce annabin rahama yana baya ɗan abi ƙuhafa yana gaba wane mutum kaga a nan ai an ba shi umarni ya sallah amma ladabi ya sa ya fito so kaga a nan ladabin ya fi bin umarnin sannan wannan dawa bayan da ya yi bai janyo mai kaskanci ba sai ya janyo masa ma ci gaba domin ya yi wa annabi ladabi sallallahu alaihi sallama an ce ya yi sallah da mutane amma ya ji ba zai iya shiga gaba ba annabi yana bayansa to wannan ladabin sai ya janyo annabi yana yin wafati sallallahu alaihi sallama sai Allah ya naɗa shi shine shugaban jama'a ya zama shi ke yin sallah ɗin sannan yana daga cikin hujja a bisa cewa ladabi ya fi imtisalil amri lokacin da sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu a lokacin sulhul hudaybiya kafaran makka suka ce basu yadda a rubuta muhammadu rasulullah ba bayan kuma an riga an rubuta suka ce sai dai a goge a rubuta muhammadu dan abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ali goge sayyidina ali yace wallahi ya rasulullahi hannuna ba zai goge sunanka ba kaga ya kamata yi abin da aka ce kawai ya ce wallahi hannuna ba zai goge sunanka ba manzo Allah ce to nuna min ina wurin yake aka nuna mai shi ya goge da hannun shi to wannan ladabi da sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhali ya ba shi umarni amma ladabi ya hana bin umarnin sai ya janyo masa wani irin martaba bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makiyansa suka cika duniya da mahassadansa suka yaƙe shi ta ko'ina sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa suka yi ta ƙoƙari sai sun ga sun gama da sayyidina ali sun shafe sunansa kaf sai da aka shekara ashirin ana zagin sayyidina ali akan mimbarin ɗakin Allah amma wallahi saboda bai goge sunan annabi ba Allah ya ce wallahi ba zan goge sunansa ba ko me za ku yi sunan aliyu yana nan daren dam ba wanda ya isa ko me za ku yi wa ku wa ƴaƴansa ku yi wa jikokinsa ku ci mutunci ku faɗi duk abin da ku za ku gama sunan ku zai shafe ba wanda zai san ku amma shi ila yawmil qiyamati ba za a manta shi ba to anan zaka gane cewa lallai ladabi ya fi bin umarni lallai abin da aka koya mana shine Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to amma mu mun karanta alqur'ani sai muka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم to ka gani Allah tabaraka taala shine ya hana mu mu dinga kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam da suna irin sunan da muke kiran junanmu mu tabbas a cikin mu akwai wanda yake da suna Ahmadu akwai mai suna Muhammadu akwai Hamidu akwai Mahmudu to kuma yadda muke kira mu kira mutum kai Ahmad Muhammad shi ma shugaban sai mu kira shi haka to wannan shine dalili amma ba mu ce wanda yayi wancan din yayi kuskure ba a wancan ya bi umurni mu kuma mun yi ladabi shine kawai saboda ka ba wanda zai zargi wani da mai cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad da kuma mai cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin shi wannan ya bi umarni ne abinda aka ce ya yi ya yi mu kuma mun yi ladabi ne sai muka ji kunyar mu faɗi sunansa babu a lafazin shugabanci a ciki saboda haka babu wani abin zargi tsakanin musulmi wannan ya bi umarni wannan ya yi ladabi saboda ainihin yadda abin yake shi Allah tabaraka ta'ala bai ce ga yadda zamu yi ba cewa ai kawai inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi ku sani cewa Allah da mala'iku suna salati bisa annabi ya ku wadanda kai imani kuma ku yi salati gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da mu qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad to kuma mun shiga Qur'anin da aka saukar da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi din ya yi hallazi na munu sallu alaihi din sai muka ji kuma Allah yana cewa la ta ja'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da wato kada ku rika sanya ambatan sunan wannan babban manzo a tsakaninku kamar yadda kuke ambatan sunan junan nakinku saboda haka yan uwa musulmi shi mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ji Allah tabaraka ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi sai ya ce labbaika allahumma rabbi wa sa'adaika والخير كله بيدك وها أنا عبدك الضعيف الذليل الحقير قائم لك بين يديك أقول مستئينا بحولك وقوتك امتثالا لأمرك وتعزيما وإجلالا لك ولرسولك اللهم صل على سيدنا معنى سيدنا فائقنا وأصلنا وكبيرنا وأميرنا ونبينا ورسولنا وولينا نحن معشر الخلائق أجمعين shine ma'anar sayyidina wanda ya fi mu ya zarce mu ya tsere mana tushenmu asalinmu ubanmu babbanmu sarkinmu annabinmu manzanmu waliyinmu majibincin lamarinmu dukkanmu baki ɗaya halittar Allah wanda ya yadda da wanda bai yadda ba annabi ne ubansa annabi ne shugabansa kowa yi shi saboda haka lafazin na ma'anan shi ma'asharal khalqi ajma'ina ma'asharal khalaiqi ajma'ina duk wani abu da ka sani daga cikin mukawwanatu ya shiga cikin nunun din nan sayyidina wannan nunun din Allah ne kawai baya ciki amma kowa yana ciki dukkan halittan Allah baki daya tun daga alƙalami allo al'arshi kursi da sammai da ƙasai da duniya da lahira da wuta da aljanna da mutum da aljan baki daya kowa da kowa yana cikin wannan nunun din sayidina kana iya cewa sayidina dinnan mu 'yan adam baki ɗaya mu domin 'yan adam sun girma halittar Allah duka duk cikin halittar Allah babu kamar 'yan adam to kuma a cikin 'yan adam ɗin babu kamar annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a cikin annabawa baki ɗaya babu kamar manzanni ɗari uku da sha uku a cikin manzanni ɗari uku da sha uku babu kamar ulul azumi su biyar a cikin ulul azmi babu kamar sayyidul wujudi wanda muke wa wannan salati sallallahu alaihi wasallam so daka tunda yan adam sun fi kowa sayyidina shugaban mu yan adam Allah tabaraka taala ya ce walaqad karramna bani adama bismillahir rahmanir rahim ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم sadakallahu al'azim sauraka ‘yan uwa musulmi sayyidina da ke cikin salatul fatima ne shi shugabanmu dukkan ‘yan adam mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa yana cikin wannan a cikin wannan nunin ɗin ba maganan uba ba kaka ba maganan ɗa ba jika kowa ɗan annabi ne a wurin kawai shi ne uban kowa shi ne kakan kowa sauraka da iyaye da kakanni dukkan ‘ya'yansa ne a wurin. Fala ba uturran lil aminu banunu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadu shine sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya biya sadakin matarsa Hawwa'u alaihi wassalam lokacin da ya nemi Allah tabaraka ta'ala ya aura masa ita da wannan sunan aka yi masa umarni wa annabi salati lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya halicce shi ya sa masa wani bacci to a cikin baccin sai ya sa masa mafarkinta sai Allah ya halicce ta daga haƙarƙarinsa sai ya ɗora ta akan kujerar zinariya a gefensa yi mafarki yana farka yana buɗe ido abin da ya gani a mafarki sai kawai ya ganta kuma gata akan kujera yana miƙiya sai ya ce da ita man anti sai ta ce ana hawa'u khalaqani Allahu laka sai ce ma ahsana khilqatiki wace ce ke ta ce ni ce hawa'u Allah ya halicce ni ne dan in ɗebe maka kewa dan kai Allah ya yi ni sai ce amma dai ban ga wani abu da ya kai ki kyau ba sai ya tashi zai kusance ta sai mala'iku suka shiga tsakiya ya ce a ba ku ji abin da ta ce ba Allah ya halice ta ne dan ni suka ce kwarai kuwa amma Allah bai ba mu umarni mu barka ka kusance ta ba sai Allah ya masa wahayi ya ce masa hazihi amati hawwa wa anta abdi adama khalaqtukuma lidarin ismuha jannati fasabbihani wa ahmidani ya adam ukhdub hawwa minni wadfa maharuha ilayya sai adam ya ce ma maharuha ya rabbi sai Allah ya ce masa tusalli ala habibi Muhammad ashar marrat ya ce wannan baiwa ta ce hawa kai kuma bawa na ne adamu na halicce ku na saka ku a cikin wannan gida mai suna aljanna ta saboda ku tsarkake zati na ku gode min ya kai adamu ka nemi auren hawa'u daga wurina ba a wurin mala'iku ba ka ba da sadakinta in aura maka ita sai adam ya ce ya ubangiji menene sadakinta sai ya ce kai salati kafa goma bisa masoyina muhammad sallallahu alaihi wasallama to daga nan yayi salati sai aka aura masa sai da hawa saboda haka ake kiran annabi adamu abu muhammad haka mala'iku suke kiransa abu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana kiran kansa da wannan suna yana cewa ana muhammad ibn abdullah yana cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi yana cewa ya faɗi mata binta muhammad ya faɗi mata amata muhammad in zai rubuta wasiƙa sai rubuta min muhammad rasulullah ma'anan muhammad wanda yabo da kirari na mutane ya yawaita a gare shi saboda yawan ɗabi'unsa na kwarai ya zo a hadisai da dama wanda suke magana kan falalar wannan suna muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama amma mafi ingancin riwayoyi shine hadisin da ya zo manzalla yana cewa sallallahu sallama man wuli da lahu mauludun fasammahu muhammadan hubban fiya wata barrukan bi ismi kana huwa wa mauluduhu fil janna duk mutumin da matarsa ta haifa masa ɗa namiji sai isa masa sunana muhammadu saboda soyayya ta da neman albarkar sunana to na lamunce masa da shi da ɗan da ya haifa ranar alkiyama za su shige aljanna kila kuma waɗansu malamai suka ce a ma'anan muhammadu shine wanda halittan allah baki ɗaya suke gode masa fardan fardan zarratan zarratan a wurare masu girman wahala kamar alamin zarri alamin arwahi alamin ashbahi alamin akhirati to a wannan wurare dukkan halitta ba wani maganan kafiri ba wani maganan mushriki ba wani maganan munkiri ba wani maganan munafiki kowa da kowa ya gode wa annaba alamin zarri ya gode wa annabi a alamil arwahi ya gode wa annabi sallallahu alaihi wasallam a alamil ashbahi ya gode kuma a alamil akhirati shine wanda yaban mutane yayi yawa a gare shi sabanin waninsa wato mahamudu sunan zahirin annabi ne muhammadu sunan baɗininsa ne ahmadu kuma baɗinin baɗininsa ne ko kuma ka ce mahamudu sunan jikinsa ne muhammadu sunan zuciyarsa ne ahmadu sunan ruhinsa ne wato a shari'a sunansa Mahmudu, a ɗariƙa sunansa Muhammadu, a haƙiƙa sunansa Ahmadu, shi ne abin keɓanta da makarimul akhlaƙi da kuma manya-manyan ɗabi'u da kyawawan sifofi wanda Allah ya aiko shi rahama ga tarikai, saboda haka sai zama Muhammadu bai gushe ba kuma Muhammadu. Maƙiyansa suna faɗin maganganu ƙazamai a kansa alhali shi ba abin zargi ba ne. shi abin yabo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine ma'anan sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama alfatihi ma'anan shi wanda ya bude wujudu daga babu zuwa akwai daga duhu zuwa haske wanda ya bude dukkan tallafi halitta suka samu tallafi gani ji shaƙa shafa ɗanɗano ci da shayarwa da tufatarwa sannan shine wanda ya bude ƙofar annabta shine wanda ya bude kofar manzanci shine wanda ya bude kofar walittaka shine wanda ya bude musulunci ya bude imani ya bude ihsani shine wanda ya bude kiraza shine wanda ya bude zikata shine wanda ya bude idanuwa shine wanda ya buɗe birane ya buɗe ƙauyuka shine wanda ya buɗe ƙasashe ya buɗe dukkan hukunce hukunce alfatihi mabuɗi manzala shine mabuɗi mabuɗin ne lima ugulika ga abin da aka kulle manzala sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka kulle shine mabuɗinsa wato an kulle zikata da kuma halittu rasassu sai Allah ta'ala ya buɗe su suka zama samammu da mabuɗin samuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan duk wata ƙofa kullalliya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai iya buɗe ta domin shine mabuɗi tauhidi shine mabuɗin aljanna yin aiki sallah azumi zakka hajji su ne a matsayin haƙoran wannan mabuɗi na tauhidi wanda ke buɗe ƙofar aljanna to shi kansa tauhidin daga ina ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka muka same ta to da manzan Allah shine mabudi na hakika mai ceto a cikin kowa a cikin komai tun kafin samuwar kowa da komai salatul fati lima ugulika tana yi mana bayani ne wai mu sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fatihu da arzaki shine fatihu sa'adati shine fatihu ni'amil hissiyyati wal ma'nawiyyati shine fatihu jawahirun nufusi shine fatihu abwabil jinani walau laltizazun fil jinani bi nurihi lama hanna nahwal khuld kullu mubassari in ba dan ana jin dadi a aljanna da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da duk wani mai hange mai gani da idan zuciya da bai nufi ya ji ya shiga aljanna da wawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabudin fagagen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabudin kwaɗinan da aka kulle littattafan da aka saukar da su daga sama manzo Allah sallallahu alaihi shine mabudin kofofin addu'o'i ga masu yin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi shine mabudan dukkan taskoki Muhammadu miftahul futuhati sayyidi wa khatimu silkin rusul khatman muqaddama buɗe buɗen nan guda uku ne akwai fatuhun qarib akwai fatuhun mubin akwai fatuhun mutlaq manzo Allah duk shine mai buɗe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana buɗe fatuhun qarib ga musulmai ya buɗe fatuhun mubin ga muminai ya buɗe fatuhun mutlak ga waɗanda suke muhsinai Allah ta'ala ya ambaci fatuhun qarib a cikin alkur'ani yana cewa laqad radiyallahu anil mu'minina to wannan shi fatuhun qarib din nan ana kiran shi fatuhun zulmaniyu fatuhun zulmaniyu shine buɗi irin na kuɗi sannan Allah ta'ala ya ambaci fatuhun mubin a inda yake cewa inna fatana laka fatan mubina shi wannan fati shi ake kira fatuhun nuraniyun fatuhun nuraniyun shine samun ilimi sannan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci fatuhun mutlaq a inda yake cewa idza jaa nasrullahi wal fathu wannan shi ake kira fatuhun rabbaniyun shine sanin Allah bismillahir rahmanir rahim لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم waɗannan su ne buɗe-buɗe guda uku fatuhun karib fatuhun mubin fatuhun mutlak primary school secondary school sannan university to alfatihi lima ugulika manzo Allah sallallahu alaihi shine mabudin abin da aka kulle wato Allah ta'ala ya buɗe idanuwa makafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe kunnuwa kuramu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe bakuna bebaye da annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe zikata kullallu da annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya masa waje altuka fatihan wa khatiman na sanya ka mabudi kuma cikamaki saboda haka wal khatimi lima sabaka ma'anan shi allazi ja'altahu khatiman li kulli ma sabaka manzo Allah sallallahu alaihi shine wanda ya cika dukkan makaman kusanci babu wani ɗaya a cikin halitta da zai iya kaiwa inda makamin annabi ke har abadan abada sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ta'ala ya sanya shi cikamaki ga dukkan abin da ya gabata na ilimin Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah ta'ala zai bayyanar da shi ko zai rasar da shi wato ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya hukunta ya kaddara ya tabbatar cewa babu wani abin halitta da zai iya fita daga inuwar manzon Allah har abada yayi wannan domin girmamawa shine farkon halitta shine karshen halitta shine ma'anan al-fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa a farko sunan manzo Allah al-Fatihi a ƙarshe sunansa wal khatimi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wato manzo Allah sallallahu alaihi shine mai taimakon gaskiya da gaskiya yana taimakon hadarorin ubangiji guda biyar hahutu lahutu jabarutu malakutu nasutu da zuciyoyinsa guda biyar asirinsa ruhinsa hankalinsa zuciyarsa nafsinsa sallallahu alaihi wasallam musulunci gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne to manzo Allah sallallahu alaihi shine mai taimakon musulunci da madadin alkur'ani walittaka gaskiya ne annabta gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi shine mai taimakon walittaka da madadi na annabta manzo Allah sallallahu alaihi ya taimaki al'ummarsa a bisa sauran al'ummatai ya taimaki addininsa a bisa sauran addinai liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine nasirul haqqi bil haqqi wato abun nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai taimakon gaskiya da gaskiya saboda haka mai karatun salatul fati yayin da ya zo nan nasirul haqqi bil haqqi kamar yana kwaɗayi ne Allah ta'ala ya saka shi a cikin sahabbai da Allah yake faɗi wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwal haqqu بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato haƙƙo na farko hadartun rabbi ne haƙƙo na biyu hadartun abdi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taimakon rububiyya da ubudiyya ko da yaushe sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan fadin Sheikhul Akbar Muhyiddin bin Al-Arabi da yake cewa ar-rabbu haqqun wal abdu haqqun ya laita shiri manil mukallaf in ƙulta abdun fal abdu maitun in ƙulta rabbun anna yukallaf nasirul haqqi bil haqqi manzo Allah sallallahu alaihi shine mai taimakon addinin musulunci da shari'a ya taimaki imani da dariƙa ya taimaki isani da haƙiƙa ko kuma ka ce annabi yana taimakon musulunci da annabta ya taimaki imani da walittaka ya taimaki isani da khalifanci kilafa shine wanda ya buɗe wa bayi dukkan nau'o'in alkhairai ya buɗe dukkan ƙofofin arzika na duniya da na lahira da shi Allah ta'ala ya buɗe ƙofofin halitta shi ne farkon wanda ya gangaro daga Allah kai tsaye kajja a kun minan lahi shi yasa ce awwal ma khalaqallahu nuri farkon abin da Allah ya fara halitta shine haske na ba dan manzo Allah wa sallallahu alaihi wasallama da mun dawwama cikin babu walau la hulatul fi layadan fa innahu la badratu hadha al-kawni iskana mursalan da shi ne Allah ya buɗe ƙofofin rahama a bisa al'umma da shi aka bude kofar ceto da shi aka bude kofar aljanna babu wani ɗaya da ya isa a buɗe masa kofa kafin annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam to da kawar khatimul ma sabaka shine cikamakin abin da ya gabata ne daga annabta da manzanci babu wani annabi babu wani manzo bayansa sallallahu alaihi wasallama wanda zai zo da shari'a sabuwa da za ta shafe shari'arsa wanda Allah ta'ala ya aiko shi da ita ya zo a cikin Bukhari da Muslim yana cewa la nabiyya ba'adi babu wani annabi bayana shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake faɗa cikin suratul azab yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم Sadaqallahu azim wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine nasirul haqqi bil haqqi ya taimakon gaskiya da gaskiya manzo Allah yana taimakon gaskiya akan ƙarya a kullum yana taimakon lamarin Allah akan lamarin shaidan yana taimakon lamarin mu'minai akan lamarin mushrikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana taimakon duk wanda ya nemi taimakonsa da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake faɗi wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru bil haqqi wato duk wannan taimakon da annabi yake yana aikata ne bil haqqi la bil khalqi da Allah yake yin taimakon ba da halitta ba wato yana yin taimakon ne da ubangiji ba da kansa ba domin ya ga masa laysa laka min al-amri shay'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu taimako bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai aure ba bai bacci ba bai farin ciki ba bai bakin ciki ba bai bacin rai ba bai tsaya ba bai zauna ba bai shiga ba bai fita ba sai dan Allah nasirul haqqi bil haqqi bai taɓa yin wani abu dan kansa ba a cikin mu'amalarsa gaba ɗaya bai taɓa yin wani abu dan kansa ba sai dan Allah bai da wata bukata in ba bukata Allah ba bai da wata mu'amala sai ta Allah bai da wani kwaɗayi a zuciyarsa sai Allah manzo Allah bai taɓa yin fushi ba akan abin da ya haɗu da shi na sharorin mutane bai taɓa firgita ba akan bala'i da masifu bai taɓa jin tsoron kaifin takobin laraba ba bai taɓa jin tsoron wani sarki ba wa ma haba mulkan qattu fa shanu arfau saboda nasirul haqqi bil haqqi ya taimaki gaskiya da gaskiya ya taimaki halittan Allah da Allah ya taimaki musulmi da shari'a ya taimaki muminai da ɗariƙa ya taimaki musulai da haƙiƙa wa nasiru zakal haqqi bil haqqi maqabisi wala hadi ma'anan shi wato mai shiryar da bayi ila siraɗikar mustaƙim ya zuwa tafarkin ka miƙaƙƙe madaidaici shine hanyar tauhidi yana shiryar da musulmi ya zuwa tauhidul fi'ili ya shiryar da muminai ya zuwa tauhidul sifati ya shiryar da musulai ya zuwa tauhidul zati wato tafarki miƙaƙƙe madaidaici shine tsarkake ubudiyya ga Allah ba tare da kwaɗayin aljanna ko tsoron wuta ba ba tare da buƙatar wani makami ko wata martaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin mai shiryar da bayi zuwa ga hanyar kuma shine ainihin hanyar kanta shine hanyar shine mai shiryar da bayi akan hanyar sallallahu alaihi wasallam kuma shine hakikanin shari'a din wanda ya san shi ya san shari'a wanda ya san shi ya san hanya wanda ya san shi ya sadda Allah wanda duk ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ya bi tafarkin Allah mai kakke madaidaici domin shi ne na'ibin Allah tabaraka ta'ala a cikin shiryar da bayi da taimakonsu da shiryar da su har yana faɗi fattabi'uni yuhibbukumullah ku bi ni sai Allah ya so ku alkhairi baki ɗayansa yana cikin bin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sharri ga baki ɗayansa yana cikin saba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam hakika duk mutumin da ya bar hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabi ubangiji yana gaya masa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai shiryar da mushrikai zuwa islam mai shiryar da musulmi zuwa ga iman mai shiryar da musulmai zuwa ga wato shuhudul ma'budi bil haqqi annabi sallallahu alaihi wasallam shine maqsudul a'zamu wal madlubul ahammu fil hidayati wat tawhid ila aini tahqiqi wanda shine aljam'u baina shari'ati wal haqiqati wanda alqur'ani gaba ɗaya dunkule kenan shin yana cewa hadi ila khairi sirat siratikal jalil mustaqimin nahji ghayra mudallasi wa ala alihi to mai salatul fati yana zuwa nan sai ce to ya Allah ina roƙonka ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya quddusu ya salamu ya muminu ya muhaiminu ya azizu ya jabbaru ka ƙara daraja ka ƙara girma ka ƙara falala ka ƙara soyayya ka ƙara kusanci ka ƙara taraki ka ƙara ilimai ka ƙara sannai a bisa ahalin soyayyar annabi daga iyalan gidansa tsarkaka ababen tsarkakewa waɗanda aya ta sauka a haƙƙinsu ubangiji yana faɗi inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-risa ahlal baiti bismillahir rahmanir rahim وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم أهن في أنن وعلى آله إنن سوني سيدة فاطمة الزهرة عليها السلام الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام ala nabina wa alaihi salatu wassalam amma yana da kyau mai salati ya rika hararo sauran ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake salati ya hararo sayyidina al-qasim sayyidina tayyib sayyidina tahir sayyidina ibrahim sayyidatuna fatima sayyidatuna ruqayya sayyidatuna ummu kulsum sayyidatuna zainab sannan kuma yana da kyau wani lokaci ya dinga hararo makusantan annabi daga wani hashim ali abbas ali hamza Ali Jafar, Ali Aqil, Ali Ali. Sannan kuma ya dinga wani lokaci mutum yana salati sai riga tuna makusantan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makusanta na aure su ne matansa ya dinga saka su a ciki jefi jefi kamar sai da Khadijatu bintu Kuwailid, Saudatu bintu Zam'a, Aishatu bintu Abi Bakar, Hafsatu bintu Umar, Zainabu bintu Huzaima, Ummu Salama bintu Abi Umayya, Zainab bintu Jahshin, Juwairiya bintu Haris al-Musdaliqiya, Raihana wadda aka ribato ta a wurin yakin Bani Nadir. Aka yanta ta manzo Allah ya aure ta sallallahu alaihi wasallam. Sannan Safiya bintu Huyayyi, sannan Ramlatu ummu Habibata, yar Abi Sufyan, sarkin Makka. Sannan Maimunatu bintu Haris al-Hilaliya. Wannan hararo su da bawa zai yana daga girmama Annabi sallallahu alaihi wasallama jefi jefi su ma kaɗan ɗebo su ka sako su. domin matansa ne kuma suna daga cikin iyalan gidansa amma an keɓanci iyalan gidan manzalla sallallahu sallama sai da fadima sai na ali al-imamul hasan al-imamul husain saboda riwayar da ta zo cewa manzalla sallallahu alaihi ya fito wata safiya ya zo gidansu sai iska sai da fadima alaihi salam ya shigar da ita cikin bargonsa sai sai na ali ya zo ya shigar da shi cikin bargonsa imamul hasan ya zo ya shigar da shi cikin bargonsa imamul husain ya zo shi ma shigar da shi cikin bargonsa ya ce Allahumma ha'ula'i ahla baiti fa innahum minni wa ana minhum faj'al salawatika wa barakatika wa rahmatika wa gufranika wa ridwanika alayya wa alaihim ya Allah waɗannan su ne iyalan gidana ya Allah ina shaida maka daga ni suke nima daga su nake ka sanya salatotinka da albarkokinka da rahmominka da gafararka da yaddojinka a kaina ka sa a kansu suma. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا a wannan ma'ana ne zaka ji imamu shafi'i yana cewa ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil jahi annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu yace ya ku iyalan gidan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama san ku dole ne Allah ya saukar da shi a cikin alkur'ani ya ishi halitta su san irin girman kadarinku da martabarku cewa ku ne jama'ar da duk wanda ya salati bai sa ku ba bai da salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin salati al-mabtura yana cewa la tusallu alayhi salatan mabtura kada ku rika yi min salati salati wadda take yankakkiya bal silu ilayya ahla baiti wala taqda'uhum ku sadar da iyalan gidana zuwa gare ni kar ku yanke su a wata riwaya ce la tusallu alayya salatal batraa kada ku yi min salati salati yankakkiya shine shawara mai ke cewa alayhi salatul haqqi bil haqqi wahdaha liyalla takum batraa fi aini wasili haka kadrihi wa miqdari lazim wannan asiri ne Allah ya samu fahimce shi haka kadrihi wa miqdari lazim to saboda ka yan uwa wannan ba sai nayi magana akai ba kan bata muku lokaci dan kadrihi wa miqdarihi Allah ne kawai sai nan tabbi surutu ne kawai har in tashi ba wani abin da za a gane ana wannan asiri ne haka kadrihi wa miqdari lazim wannan mun bar wa Allah shi eh gwargwadon kadarinsa da miqdarinsa ne girma wannan Allah ne ya san su a lokaci ya kawo jiki za mu dakata a nan zuwa goben Allah da ma dora daga inda muka tsaya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ayin muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubayda no faris karbahu abadan ya man la shibiya la waqan wala niddu anta al-qiyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairul khalqi gammahum wa la yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al mujtaba al muqtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ahmadu صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل قدر جلال العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban karatun wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi